بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ashirin ga watan rabi'un al-akhir shekarar wadda dolar inda bakwai shi wajen da sha biyu ga watan oktoba dubu da ashirin da biyar miladiya kitabun tauhid na muhammad ibn abdul wahab ya ce na kala ta hadi mana ahbabta mala ce babu qaulin lahi ta'ala babu zai magana akan faɗin allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka shirya da wanda kake ba ka kake shirya da wanda kake kwadayi ba wannan kamar yadda yanzu za mu karanta a kisa a gaba akan ire-iren sabo talib ne su daga cikin manyan gidan manzana da suka zo wasu su musu imani ba malaci wafi sahihi hadisi ya zo a cikin a sahih an ilmin musayyib daga sa'id ibn musayyib an abihi daga babansa قال يتي لما حضرت أبا طالب أبا طالب الوفاة الوقت cikawa ta zoma abu talib ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa indahu abdullahi bin abi umayya sai maza Allah ya zo masa a wajensa akwai abdullahi bin abi umayya wa abu jahal da abu jahal fa qala lahum sai ce ya ammi kana da dama ka ce ya ammi kana da dama ka ce ya amma ko ya ammu eh wannan za ku tuna kashin da muka cikin wani aida bulhat mera qul la ilaha illa allah kace la ilaha illa allah kalimatan kalma ce uhajju laka biha inda allah wanda zan je in ta ubangiji bita akan ta to aka yi imani ita ka yafi maka fa qala lahu suka ce masa atarghabu an millati abdul muttalib yanzu zaka kaurace zaka bijire ma wato addinin kakanka ne babanka ne abdul muttalib fa'ada alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dinga maimaita masa wannan kalma din fa'ada su wasu su maimaita fa kana akhira ma qala karshen abin da ya faɗa ko alamin la tabi bin qalbi to shi yana kan addinin babansa wa ba an yakula la ilaha illa sai kiye ce la ilaha illallah فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله صلى الله عليه وسلم يتي لا استغفرن لك والله لا ترى يومك استغفاري ما لم انها عنك متقرب انا دبا فأنزل الله عز وجل سألة على سكر آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين bai zamo ga annabi ga wanda kuma da suka imani ba su daga nima ba mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da makusantan su kan ga maganar kusanci magana ya kore ma annabi sa kuma ya kore ma mu'minai magana kusanci tun a qur'ani aka fara wannan magana haka wani zai zai ta rigima da hadisi a qur'ani shi fara kawo wannan da sai a ce ma kalil mu'min shi ma shi ma Allah ce shi ma ban da shi amma shi aka fara kawowa ce ma kalil nabi aka kore mu shi ma annabi ma aka sana kawo mu mure ba aka ce kuma laukanu uli qurba ko da makusanta ne wa zalallahu fi abi talib Allah ta'ala sai ya saukar da aya akan Abu Talib innaka la tahriman azabta amma kai ba ka shi da wanda kake kwadayi lakin la yahdi man yasha Allah ta'ala shi ke shi da wanda ya ga dama abu talib dole mutum ya ji saboda ya kusanci da maza Allah ya ji yana son soyayya ta wanda ya cimci maza Allah kuma ba daidai ba ne haramun ne mutum ya zo ya ci zai ambace shi da mummuna ambace saboda shi zai bace musulunci ba dama mu galibi mutum muna kinsa ne saboda ko ya cika musulunci sai dai tare da haka ba za mu so soyayya sakakken soyayya ba da shi bisan Allah idan ya ƙi yadda ya rungumi lamarin ubangiji baki daya to kuma wannan shine kat yanzu wasu daga cikin mutane suna wannan hadisan duk sai inkarin su su ba su yadda ba to yanzu wa kake karitawa wannan hadisin ya zo a babun wannan shi wanda shi akwai akwai hadisin al-Abbas ya cewa dan uwa Abu Talib ka ya kasance yana kare ma kare kallo ka amfana mashi wani abu yace na eh to in ba dan ni ba in ba dan ni ba la kana fi darkil asfali min an-nar yana can kasan kasan wuta ya zaka wannan hadisan duka hada su Allah ta'ala bai bai ga dama ya yayi ma'auni ma'auni da da jini kawai ba a abin da ke amsa ko yake kin karba shi ne imani kawai in ka yi imani to daga baya a iya a iya al'akai da jini da shakka babu wanda suke suna da alaka da ma'aiki mutum imani za su sami albarkacin alaƙarsa da ma'aiki ba ba ma'aiki ba mu hatta mu kanmu a hatta mu kanmu idan duka idan muka imani to da wala mu ci arzikin juna wani ya tabbatar da wannan والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء saboda haka za a sama wanda tsakaninka da ɗanka ko tsakaninka da mahaifinka ɗaya daga cikin ku yana ya fi aiki alheri kai kana aljan ta ƙasa shi aljan ta sama alfarman aikin da shi ya yi shi kenan kuma zai sa sa cin ka akwai wannan da ba wanda da ana magana da yana samu imani ba samu imani ba yau da aka iya kuma ubangiji wannan yana sai wato ai jarabawan da yi ai sa manzon Allah shi jarabawa tun daga shi an jarabce shi har aka abin da suke makusantan sa Allah ta'ala yana cewa faidan fa sai suri fala an sa bainahu yawma idan wala tasal babu wani wato jini babu wani dangantaka da zai amfani mutakar aka aka hura wannan kawa kawai kai imani shi kenan baka imani ba baka imani to aka zalika shi ma kan kisan yayin ma'aiki a kasancewan ana ta shi wani abu ba wani abu ne maɗi mai daɗin lasa ba amma ba za mu Allah ƙarya ba za mu Allah ƙarya ba kawai mu zo canja abin da yake ba haka yake ba kawai mu koma muna ta magana cewa wasu mummunai ne bayan ba inda aka ce wasu mummunai ne ba inda aka wannan magana duk wanda ya faɗa wannan ya ma Allah ƙarya ba za Allah ƙarya kuma ya kita ijma'in malamai baki da wannan duk wani kafafa da ni fili kira wasu ke yi ba su da hujja sai malaman su yan jiya yan shekaran jiya babu wani malami masanin addini taɓa cewa ko abdullahi ko amir suna janna babu shi malamai dai wanda aka sani wasu habbai ko wanda suka bi su kyakkyawa ba a taɓa samu wani ya taɓa cewa wai sai yau kawai an fara samu ne daga malamai yan baya shi kaɗin ruwa da ake ta addini bayan ban su kafin ma maganan kusan an sami wasu na magana wasu ahal fatara ne ahal fatara iri biyu ne ahal fatara akwai waɗanda su gaba ɗaya sun tsiraita daga wato faɗakarwa bai je musu baki ɗaya ko da kuwa a wato ko a dunkule ko a filla-filla ana iya samun ya je ma wasu su amma kuma a filla-filla an je ya samu guda ɗaya da zai iya fita shi bai je masa baki ɗaya to wani kaga bazan gizi ba zai mishi ba zai mishi wato kowa da abin da bai riga ya kai masa ba Allah ta cewa ne da unzira kun bihi ba za zai gargaɗi da shi wa man balaga da wanda isan masa wanda isan masa ba shi kenan amma ba ana magana me zai faru a ana magana za a je shi za a mushi nashi jarabawa a kiyama kamar wanda yake tun da ya tashi bai ta hankali tun da ya ba rayuwarsa bai taba hankaltar imani ba ko wanda yake kaza ko wanda yake kaza irin irin tarin da za ka gani su sun tsare daga daga hankaltar ma asalin sako na shari'a Allah ta'ala ba zai musu wannan hukunci hukunci kawai na bai ɗaya ba ce za su shiga wuta to larabawa ai kuna da kun sani cewa abu ne sani a tarihi cewa suna da koyarwa annabi Ibrahim sai da koyarwa annabi Ibrahim ya je musu annabi Isma'il ba ya canje rayuwa kuma annabi Isma'il da annabi Ibrahim ba su suka tashi suka yi Qur'ani ya ga bana cewa wa idh yarfa Ibrahim al-qawa'id min al-bayt ba ai akwai wannan to kaga da wurin da aka tabbata addini sun san addini kuma ba suna kafafa da kakan nasu ba shi Ibrahim su kure shawa mazala kuma har yi magana cewa da can suna kan tauhidi Amr bin Luhay al-Khuzai yaje kawai je kawo su gumaka aka mace an gashi a wuta su duk wani kisan ya zafi da shi na ku share ne wato kusan tawaturi ne waɗannan abubuwan suka yi in ka ce za ka toshe wannan to wancan zai buɗe maka in ka ce za ka toshe wannan cewa kai waɗannan ma zan buhu kamar da kamar da shi abdalla ibn wani doktor yusuf ibn abdalla qarrawi yake fada wai ma zan buhu me zanubin sa to ya za ka in ka toshe wannan hadisin to wancan zai buɗe maka in ka toshe wancan wancan zai buɗe in ka toshe wancan wancan zai buɗe hadisai da suka zo kusan sun tawato kan wannan so kaga tun a wancan lokacin a wannan lokacin zaka fahimci cewa larabawa wanda ba ya zama ingiza mai kan turuwa wajen shirka da a ce rabuta kaji na farko kenan sannan na biyu kuma aka zo Aisha ta tambayi cewa akwai wani bawa Allah mai hadisi na ce a sahihaini ce akwai bawa wani bawa Allah mai yawa alheri larabawa sun riga sun shaide shi da alheri baki daya ta ce zai mashi amfani ta shari'a kiyama tunda bai imani ba a lokacin shi ma yana ce ya ce alfitar ai da mutane ke san su fada wanda ce ya ce ai bai taba cewa Allah ya shafi zulubi na ta shari'a kiyama ba wato bai imani ba da abin da ji mutane da sun san a cikin su aya ko wanda su har har zuwa lokacin manzo Allah su bai shirka ba su so kaga kaga wannan gabar ga aikin alheri wancan yayi amma tunda bai imani ba karba ba ga wancan ya aikin banza aka cire shi kauta to idan ko da wannan guda biyu kake da shi to yanzu su waɗanda kake da kake cewa suwar suwar sun suna da alaƙa da ma'aiki za su shiga aljanna to su ne shiga da waɗancan wuta wannan kuma fitar da su ubangiji baya zuwa da abubuwa guda biyu masu mabambanta juna ko masu iri ɗaya kuma ka ce wai ɗaya ɗaya shiga wuta ɗaya shiga aljanna in ka ga ɗaya sa ɗaya wuta ɗaya aljanna sai ka ga wancan akwai abin da ya sanya ya shiga wutar wancan akwai dalilin sa shiga aljanna to me dalili in ka je kawai dalilin da zaka faɗa kawai shi ne sa alaƙa da ma'aiki to kuma wannan shi ba ubangiji ya kare ya share ce na an saba babu babu maganin wato dangantaka ya fa ya kore wannan to haka tun daga nan kana son tumci kajar ubangiji ya riga ya shaka kenan kuma annabi ba shi ne shi kadai ba a ce annabi ba Allah ga sabai ayansu su ya samu matayansu har akwai wannan wasu an samu iyayensu ma maza sun sa cewa azara wai ba shi uba annabi Ibrahim ba ba inda aka faɗa wannan magana kana cewa wasu lokacin tarihi sun ce uban sun shi tarihi wannan Qur'ani ya kai shi azan ko ne suna biyu ko kuma dai Qur'ani shi ne kawai amma baba baba ya kira shi ya kira shi da wani amman sa ko wani abu ba to kaga wannan kenan sannan kuma ga kuma kisa annabi amfani to kaga in ka hada da shi sannan kuma ga kuma kisa kuma mazala ya nemi ya wato nemi ma'amilatu gafara wani sai hana shi sai ce to an izini ya nemi izini aka ce to kaje ka wannan ka ka ziyarce ta yayi kuka sauran sabbin sun kuka duk wannan me kai sai ka faɗa sannan kuma ga hadisin shi Sabit al-Bulani hadisin cikin Sahih Muslim hadisin Hammad ibn Salama daga Sabit al-Bulani daga Anas wannan hadisin duka ya kake san ayya kuke sai su za a share su to kuma in ka ce za ka share su Qur'ani shi fara kawo wannan Qur'ani shi fara kawo shi ma kare lin nabi shi ba shi kawo ba da yace la asa bainahu ba shi kawo ba da yace naka la tahdi bil abu ba shi kawo ba so in ka share Qur'ani shi wanda zaka share shi ba wai abu ne mai daɗi ka faɗa ba to amma shi addini yayin da aka zo wani na sun ya riki jiji addinin jiji adalcin ubangiji dole ka zaka gabatar da tauhidi da kuma abin da ke shi abin da addini tabbatar ai shi sa ubangiji wato ya fi tawa daga cikin wannan al'umma shi muna muna umarai ta muna aida muna kuma muna tabbatuwa da gaskiya ba ba kuma giji ƙarya saboda haka kuma abinda su ɗan bida abin ta musu magana a wannan gari da suke ta kai ƙararraki sun kai ƙara wai ana cewa ya maza da suna guda ka je ka ta duka biyu ka ta duba duba ka tun daga kan sa'ili min musayyi tabi'ai su su su su ya haibin sayyid al-ansari manyan tabi'ai su su masu nukumin al'ajida to kama gangaro zuwa ga atba'u tabi'ina zuwa karanta da aima irin su zuhuri su katada su ka gangaro irin su su imam malik su su fiyanin ɗauri su al'auza'i ka gangaro zuwa wata su su al-qattan ibn mahadi su shafi ka gangaro zuwa wani su imam muhammad ka gangaro ma to har su zuwa wani su imam tsabari suka rubuce rubuce da tarihin sauransu ibn isa al-magazi da siyar har su waqidi har su al-tabaqat ba su masu na ibnu sa'ad ka je ka gani diya ne aka zo magana su amince Abdullahi ka tabbata a ce Allah ya kasu ba ba ba ba ba wannan farfata abinda muka ga ba su samun kiran sai su duba su gani an sun gun taba ganin sun kowa aka kawo kuwa a amsa addu'a da kirki a wurin a wuce ba wanda ta ba wanda ijma'i ne ba da mai wannan ba kwata kwata ba wani wanda ya saba ba wanda ta wannan ita wannan magana amma yanzu lokaci ne ake kuma ba wai ba wai malamai ne in zamu je jiya shekaru ta fara wannan magana ba za ka ji wani za a tazo na cewa Allah ya tsine wani wanda shi to ka kai kai amma banza na dai Qur'ani shi faɗa hadisi shi faɗa da hadisin da ya ce wa da wa da tana wuta ko shi bai da hadisin ba to hadisi ne za ka mutawa tare za ka cire ha akan su doran abin da kai kai da shi kusan hadisi ne mutawa tare a abin da su suka yi da mutawa tare kuma wannan duka yafidu al-ilmu nazari yufidu ilmin nazari a wajen su kansu hadisi ne kaga yanzu ga sha ga hadisin sayyid ibn sayyid daga babansa ga hadisin anas ga hadisin mahaifiyansa ga ga kuma hadisin amr ibn hayy al-qudai ga hadisin shi wancan mutumin da Aisha da take ba da labari yana ahi to duka hadisan da muka ga duka shi ƙarya kuma su ba da duka sakamako daya kaga ana abin nan kuma ba malamai da yawa ko suka sarrafa haka sai imamu nawawi saboda sun mutu ba ba musulmai ba ina iyaka din ka zo kar ku dinga ku kyautata da lafazi na ku faɗa kuma kuma ku shifura shifura mai kyau ya za gani in ba ziyaka ba amma da biya zuba biya zuba ko sama za ta haɗe bayan da za a zo irin wannan hadisin ko zo kan wannan gaba kamar da wata da muka zo irin wannan wajen kawai kuma haka ne in muku dubu in wuce yanda yanda yanda ake bani labari ban sani ba yanda ake bani labari ana cewa da ta'amurin bayani kawai da ya zo ya kanta kawai ya ya wuce a masa wani addini ne dole ga mutane addini ai dole ga mutane addini dan me aka aka aka koya mana ba aka fashi a cikin ba dan mu koya ba dan haka ba in misali ba wani dalili in ko wani jahili ne ke son ya gargale ku ai sun ce wai na kwara wannan wuta ku jali shi kawai sakare ku jali shi amma yanzu ka zo dole ku azaya fa a darja bayani yadda yake ba dungu a harka addini addini ba abin da ake koyewa sai dai wani lokaci a maka tarbiyya a fara gabatar da gabatar maka da kanin ilimi kafin manya sai haka wannan wani addini ne addinin mu ne a duk wani ahlus duk wanda kaga ya san a wato dan bid'a ne wannan kuma ko kuma ya tafi dan bid'a ne babu wani ahlus suna da da yake bana ba shi da ayyansa ba amma shi ladabi da waye za ku faɗa akwai daga cikin magabata saboda irin launin lafazi na harshe din akwai Umar Abdul Aziz yana da sakatare isin yana yana cikin tarihi Ibn Asakir da sauran littattafai sakatare da ya dauki wanda ba musulmi ba ya dauki wanda ba musulmi ba sai sai sai sai yace musa ba ka dauki musulmai ba ce a'a ai musulmi yana musulunci sai shi kuma yana aikin da zai manda ba sai da aka cigaba da maimaita jawabi a bayani ya tsawo yace a kai kaga kaga ma barra rasulullahi kufru abihi yace bai fice da manzo Allah ba kafircin babansa to inda amma marwai haka ma na dan na ko lafazin da dan kyau abun ka fi sauran hanyoyi akwai inda inda lafazin bai dan kyau da lafazin ba mun abu da yace yace a a kai yanzu kuma kai misali kuma da babban al'amari kuma na zamanin ma ko ya cire shi so kaga kyau da lafazi yana bukata amma kaga bai ci musu ƙarya yake ba inda kafirci ya kamar da suke zama ya dace sa kashe shi ba shugaba ne ba sai za a kashe shi inda kafirci ya mada ko ƙarya ya mada to Allah ya kawo lokaci na gurba Baji ba.
Kullu nasabin wasi.
Eh.
Wata dangantaka da da da sarkuta.
Eh.
Ba da amfani ba.
Haka, haka, haka.
To yana nufin sai sai da mutum ya yi imani tukunna.
za su yi amfani sai in in imani wannan za a iya amfani Eh, misali mutum ya yi imani ah, ma- ma- mata ta yi imani miji ya yi imani su shiga aljanna kuma Allah ya ga dama ya gama su sannan kuma gashi kuma matar ta hafi namijin abuki alheri sai kenan ta cinci namijin wanda daga baya kenan amma takardan bayan ta rure wannan wannan sai an gama wajen kin karba karba ba ko kin karba imani da kuna saboda haka bayan da muka iya ɗalibin fatara shi shi ne kicewa akwai wanda za a gani su wanda su tabbas sun riga sun tsare shi daga daga daga daga daga wato um, gargaɗi dama gargaɗi yake magana a yi su ba su san gargaɗi ba da Allah ta yi akan shirka to wannan su wannan ubangiji zai musu nasu jarabawa ko kuma sun samu gargaɗi a dunkule amma ana sa iya samun wani guda ɗaya biyu wanda shi ya rika baki ɗaya bai ma hankalci wannan gargaɗin ba makadar za a ci al'umma wanda zai wuya a zo a samu wani bai ma taɓa jin labarin Muhammad ba bai taɓa jin labarin musuluncin shi ba a wani a wani zubiri to wannan ubangiji ba zai mashi ba zai ba zai zama wa kawai ya mashi uba saboda wannan ba saboda kawai bai imani ba sai ya mashi jarabawa shi ba to sai kuma ahal fatara da su kuma suna ahal fatara ne kawai dai manzo ne bai je musu ba amma sakon wani wani annabi ya je musu to wannan kuma dole ba sa cikin ba sa cikin ahal fatara a a wancan hukuncin cewa ba za a muku su su su sun ci banza a ubangiji sai musu alhakin su na da alhakin su na da yana da wahala yana da wahala malamai suna ta akwai a samun ra'ayi yana da ahal fatra littafi ahal fatra da yi yana yin kuluba shi karanta yana da yawa mujalladi yana jin bai wuce ɗaya ba haka amma dai yana da tsarin abin ko mujalladi biyu ne na manta na daɗe da duba shi kusa shi ahal fatra na samun ra'ayi samun rayu ya yi ba fi kawo a fatara da wasu abubuwa da ake ta maganganu a kai ya ya ya yi bayani kuma ya yi bincike sosai ku ku ku bincika shi yana nan ku dalo da shi lokaci ne Allah ya kawo mu lokaci na gurba lokaci na bakwanta na addini ilimi ya zama jahilci jahilci ya zama ilimi kuma ko kai ba ra'ayin kai baki ne to dan me zaka zo ka ce wani baki ne ka Allah ya tsine mishi bayan ka sa a cikin malam littafan da suke labirin ka ba kai saka ka kawo wannan hadisin ka dauko sharhi uku ko hudu sai ka samu wasu daga cikin malamai da suka ce suka tabbatar da abin da shi wannan ya tabbatar in dai sai mutum zaka dauko ba zaka yi saka ce ba zaka dubi al-minhaj shehu sai muslim na ibn al-hajjaj na na nawawi ba kana dauko wannan ga magana to me matsalan kuma ka ce haka zaka je ka ta kara kai ko kun haihu
wani ma malamin bid'a da zai ya wasu da bai wasatiya ko
saboda yake masa yana cewa ai malaman sunna da ban malaman sunna da ba a wannan umar kari ne ran da yayi ran da yayi ko wani abokin mu mala hayati alim ilimi ne kuma kan ci alqur'ani yayi mun magana kan wasu shuba shuba inda ya kawo zan tura maka to na ina da minti 20 na warware masa
Aisha ta ai ai ba abin da ya kawo duk da can su waye malaman malaman sira ba wani hadisi ne malaman sira ba. duk malaman sira duka duka isnad ake kawo siran farko da a duniya duka isnad ake kawo eh eh eh wanda ya ga shi wani ne ba ne ne na ma ba zan tashi wasu ɗi- wasu ɗiya ko wasu ɗiya na ibn taymiya
السابعة أقرب السنة الحديثة
eh Dr. Abubakar malamin Abubakar Sani Birnin Kudu idan shi ne ba zai yafe ma duk wanda ya jefe shi da baya san annabi ba saboda kawai ya karanta sunna
ba zai yace ba ba zai yafe ma duk wanda ya jefe shi da da kin sunna ba kai da kin manzo Allah ba in shi makin manzo Allah ta wallahi sai sai sun shari'a da shi ai wannan niyya daga cikin mu kuma sun san ba haka bane wallahi eh wallahi sun san ba haka bane sun san abin da Qur'ani yake cewa fa innahum la yukadzibunak walakin al-kafirun bi ayati Allah yajhadun ba kai ta kasike ba sun gaskiya kake kawai dai tsabar kifari ne sai sun cuce ka amma sun san waye yake san su ya san mai ma'aiki sun san waye yake san shi So, wanda duk rayuwarsa dan gurgun shi duk da da ma'aiki yake bacci da ma'aiki yake yake tashi kwanciya da tashi duk da da ma'aiki yake ina okay to um ibn taymiya al-wasitiyya yana magana kan wato shiga-shigai na aqidar ibn ahlus sunna cewa wato abi abinda kitabu da sunna suka zo da kuma fahimta na magabata ya magana ce salaful umma salaful umma da ijma'in sahabbai su yace shi al-jama'a abinda sahabbai suka haɗu da shi na gaskiya da kuma wanda suka zo da sahabba akan gaskiya wannan shine jama'a ba wai a ce wai mu mun fi yawa ba mun fi yawa dama ina rubutu mutane da wani jahilai ne ba- ba ba- ba da su ake ba su ne abin da ake izina shine zuwa shi kan gaskiya ya thumma ma'a hum ma'a hadhihi al-usul ce- ce sanan kuma ahla suna tare da wannan usul din nasu ya amuru bil ma'ruf suna ummi da kyakkyawa wal hawla 'anil munkar ko suna hayi daga mummuna alama tujibuhu shari'a akan abin da shari'a take wajabta musu cewa su yi umarni da kyawa su yi hayi daga mummuna waya rauna ya kawo hajji kuma suna ganin wato lallai za a iya tsaye da aikin haji wal jihadi da jihadi wal juma'i da juma'a juma'o'i wal ayati da idi duka ma al umara tare da wato s- s- sarakuna da suke jagoranci lamarin musulmai abraran kanu afujjaran nagartattu ne kuma mutanen banza ne kana cewa wani mutumin banza ne ba shugaban ku ba shi kuma ke hana kuma wai in ya zo ya- ya- ya kira ya daga tutan jihadi cewa za ka je ba kasancewan wane mutum banza ne kuma dan kasancewan ya zo zai muku zai muku juma'a ko zai muku idi ba shi zai kace kace kace ba ka zo ba kamar da wasu daga cikin magabata suka yi haka nan ba su dace ba Ah, an samu wasu daga cikin malamai shi za ka kamar da kuka dina yawan faɗa ba a yaɗa shi ba fa batta wasu daga cikin malamai bayan fitowar khawarij kuma daga baya sai wannan tunani ya rika suna dawo hawo su daga cikin malamai ya zama su- wasu ba suna ganin in dai mutum yana sa'a ba Allah ta'ala to kawai su ba su ba su tarayya da shi a cikin ab- wa'annan abubuwan ba suna ganin sun kafirta ko kuma yana ganin duk shi bane ba zai sallar da su ba in su Hajjaj ibn Yusuf da sauransu da sauransu a cikin malamai manya da aka samu sun fara irin wannan matsaloli akwai Muhammad ibn Salih ibn Hayy ko za ku ji na sha ina yawan fadan sa tsara ne na Sufyan al-Thawri su Imam Malik wannan mutum hadisi kuma dina cikin sahihai da kutubu sita ba baki da babban malami ne sha kundin a ilimi ba ya fada cikin wannan bid'a ta khawarij al-Thawri sai ya kaurace masa to daga baya sai aika ma al-Thawri da da da da da wato gaisuwa a aikin haji yace ka ce dan uwanka wani yana gaishe ka kuma ya dawo kan zamani na farko ya ce a ni ba na gaishe shi ka gaya mishi ya maganar sallah bayan sarakuna a zalimai ya maganar kaza ya maganar zuwa kaza ya maganar kaza abu ya tsino shi abu da ya saba Ah, saboda haka ah, ko a wani lokaci a ko wanda za ka takfiri yuna ne su boko haram na aje kusan ba sa ganin su waɗannan duk abu ne ko ya ma ne wacce yaro da sileja a za ga shi baya ganin duk ya kafa kowa tunda ka kafa kowa kaga kana ganin ba za ka bari sallah a bayan su ba kenan yana ganin duk arna ne su fanta mana da suke ta siyasa wannan su sunan arna eh to kaga kaga kaga kaga wannan duk ba shi ya kira ahlus sunna abi tabiya ke ga mutum ba ba ahlus sunna bane shi shi wacce ya ire iren su duk ba ahlus sunna bane ba ba ko ba abin da rasul sunna eh shi ake ce maka to su ahlus sunna suna ganin za a iya tsaye da jihadi ai aikin haji ai juma'a ai idi baya ko kuma tare da sarakuna wato abraran ne au fujjaran an zo ɗaya daga cikin wurin bagabata su za su ya ɗan kwanta min in kuka da wacin tafsirin ibnu jarir al-qabari za ku ga ya kawo shi da isnadin sa aka kawo musu cewa wanda kashin khawari yake cewa kun san waɗannan mutane fasikai ne fajirai ne kafirai ne amma jin da aka kula bara musu baya ku kun sani ba kuna ta ku boye ilimi yadda suka ma yadda suka ma jafar shi ba cewa ai ai kawai ya sani da yake boyewa ja wato wallahi mu mun sa abin da kuke faɗa ba su waɗannan yaqtarifuna dhunuba wa ya'lamuna annahu dhanb suna yin zunubai sun san cewa zunubai suke yi suna hukunci da ba da hukunci da ubangiji yayi ba eh suna yi amma sun san cewa ba zalunci suke yi ba idan mace da ka san cewa giya haramu ne ka zo ka sha ka san cewa ƙarya haramu ne ka zo ka yi ba ka san ƙarya ce ba Ka- ka san ka san zunubi ba ne wanda ya san zunubi ne kuma ya zo yi ba dan ya raina ubangiji ba sai dan kawai fajirci da ya iri da yake da shi shikenan wanda sauran imaninsa kuma in shugaba ne bayan da aka iya kuma ba wai sharadi ne wai sai shugaba ya yi ladabi ya ma ubangiji san zaka bi shi ba kamar da kai ma ai a gidanka ba sharadi ne wai matarka ko iyalanka su bi ka shi ne su kama Allah ba wa ce baka wani sharadi wa ce baka wani sharadi a gidansa shi kuma rayuwar cikin gida dama wata kware-kwaren shugabanci aka fara duk abin da ka gani ba ka son wani ɗanka ko wani shi ƙarƙashin kuma taka taimaka to ba sa ka bar shugaba ka kuma kana son kawai kana cin kawo doka ko wani kawai haka a gaban su a gaban yara a gaban matanka a gaban waye kawai da cin yara ka zanga ka ce shi mu fa ba ba za mu yi wannan karar din nan ba wannan gana ganin ba adalci ba la kace ya maka ba daidai ba to kuma zaka gama shugaba kawo mun bari ka ta tsagar gile mishi sai da yazo da ibada waye diyar rushe maka masallaci ko ya hana muku da'awa shugaba shugaba shugabanni matirai ne da hanyoyin da za su lalata lalata masu samu samu sanadi suna yi kuma shugaba bai da abokin gaba shugaba wanda musamman wanda ba addini ke ba bai da abokin gaba irin malamai haka nan ma su suna rigima da kai tunda kana tara mutane ai su shi dan siyasa in ka tara mutane to matsala ne a wajen shi ko mutane goma kake tarawa sau da haka to makirci in zai maka to kun ka je ka tsagale mishi duk wannan karuwa ga yanda zai suke suke ta kokarin sai haiba na malamai an ci da shi a daga cikin zukatan mutane yanzu amma da su fan- fan- fanko kamar yadda suka yi ma da ai sun gama da sarakuna yanzu kaga sun dawo kan malamai to kuma abinda mu ma kuma dole sai mun shiga mun shiga ta mu shine kaga da lemsu duki ka kaga da lemsu shi wani in ya ga alama bai zuwa maka a fili bai fara zuwa maka ta kasa kasa tun ba ka iya ramawa da malami ya magana ba za su iya fitowa su su fara ba yanzu lokacin da malam ina jin buhari ko malam lokacin da buhari ya zan yi ma malam har gwamnatin kunya amma kaga ba wai a baki masa ba kawai kawai ai action aka gani bai sai fito masa yace masa koyi ba shi da mala bakar gumi ai ba ba ke masa ba lokacin bai isa ba amma yanzu aka je aka sai abu ya ƙara cewa ya zama suna iya faɗa mu faɗa su ma yi zagi kuma ba zaga to kaga abu ya fara lalacewa kenan sai aka fara aka fara suka fara kawo abubuwa iri iri wanda za su su lalata mu wasu musu sai wasu daga ciki sai ku wasu daga ciki wasu su ba su kuɗi wasu su kaza wasu wasu ka nuna ba su amana ta yadda amana kuma amanan da gangan za su ba su amana saboda sai su ci ni yayin da ka ba wanda bai dace da abu ba amana ka san sai ya ci tunda shi bai san abin ba shi kuma amana zaka ba wanda ya san abin ne to ka ba shi malami bai iya kawo abin da ake bukata ba ka rubuce ya rubuta record duk malaman da muna kallon su ne wallahi duk wanda ya dame mu shi kenan zamu je mu tsara masa shi za a kaza kaza malami dole shi kuma wannan malamin in mutum ɗaya ne a cikin goma shi kenan ya jawo da goma to ya mun san su saboda haka tsakar garin mu shugaban da ba shi da amfani kai kana da plan sosai ba malami in shi din ya riga ya tabararre shugaban ya shi ya mutu haka kai ka gyara wanda zai tafi nan gaba ba ka sai ka gani ba kuma shi gyara ba sai ka gani ba kai da ka shin faɗa ubangiji zai gyara maka matsala nan biyu ya ga shugo zuwa mutunci Najeriya ne ai bai gani ba saboda haka da'awa a rika kulawa da yadda malamai ke yin da'awa mun shugaba ko da fadiri ne ko da shugaba ya zo ya cinye kuɗin mu ya zalunce mu to ba fa shi fadil da ya safa wai dole kuma wai wai mu saba mushi ba ba sharɗi ne sai ya bi Allah ne sai mu za mu bi shi ba mutakar ba shirka ne ba kawai dan wasu ɗan zalunci ne yake dan to wannan shugaba tare da haka dai inuwa Allah ne a baka duk yadda za mu tsaka neman shi ne abba shugaban kasan shugaban Kano gwamnan Kano dan Allah kana tsammanin in ba in ba in ba daular abban za ka iya tafiya daga nan zuwa kafa wannan ba sai suka shi mutane ba ai shi ai shugaba inuwa ubangiji a ban kasa ina ina ka dai kuma tare da haka mu ba za ka je kuma ka zama lil khayina khasima ba ka zama malami ne da zaka ta wani ka ta musu wani kabar bari kana wani ya ba su akan kasan zalimai mun ga musan Najeriya akwai zalunci akwai ta'addanci akwai rashin mutunci da siyasa ke yi sadaka ba za ka shiga shiga lamarin su ba kana dumdum ko kana wani yaban su akai akai Allah ya kyauta wanda ce wa yi hafizu al jama'at kuma suna kiyaye wato jama'an haɗin kan musulmi musulmi su malamai su ahli sunna suna kiyaye abin da zai haɗa kan musulmi haɗa kan musulmai kuma shine wata sun bi hablillahi jami'a hablillah aka ce igiyan ubangiji ba za mu zo kawai mu ce kawai za mu zama zama yan marna ba musulunci bai bai son zama yan marna kawai kowa na yi amma na ciki na ciki game da su su makar suke son a ce za a yi waje da kafa mutane wannan bai da haɗin kafa akan kafa mutane da suke kaga su su mai musu gata a ba mu kuma su bakanta mana shi ta yada bid'a'o'in su wani na cewa in ka kai in ka gawurta ai kai in ka gawurta kuma zaka daina sallah kuma zaka daina sallah to kaga dole sai a shiru wanda in ka in ga an ya gawurta akwai zai zama Allah shi kansa to kaga to yanzu kuma to duk ka faɗa wannan magana kuma ka zo ka ce kuma mu je da kafa mutane Na'am.
Malamin da wazi na ga wanda Allah ya cikin kaza da son fara son. Kai kuma shugaba ka duka da kuɗi kace kai shugaba ka zo kace Ko kaɗan miƙe daga kan inda ba inda yawa to ya ka kaɗan zaka.
ka zo ka tuka shugaba malami to malami ka dana wannan suka maganganun da kake yi na bai dace ba. Sai malami zai Shi shugaban ya ce ya daina maganganun?
misali kamar wanda na ji da kawuna da shi da wannan mishi da dalilin da ya zo da wannan A ai ai ai ai ai shi shi- ita da'awa ita da'awa ita da'awa ta Allah ce. Da'awa kuma mahaifinka bai isa ya zo ya ce kawai sai abin da yake so zaka faɗa ba.
ta
A abin da ka gani a littafi shi kake faɗi.
shi kuma ce dai Da eh eh, da'awa hakkin Allah ne. Ai, ba- gaskiya kuma dole a faɗe ta. illa iyaka dai gaskiya kuma ba shine kuma ka ta tsara gare mu mutane ba ka faɗa gaskiyan idan zunubi ne da ake yadawa wanda zunubin ya zama tabbatacce ne a bude gidan rawa a bude gidan disco ka ka zaka inkari wannan Eh, eh, amma ba lale ne kuma ka zo kuma ka ka- ka- ka ta du- dukan benci kuma kana ta wato kiran shugabannin ka ta yi a wasu maganganu ba duk gabanci ba saboda shi wannan wani abu yana da siha wanda sai ka sai an bu wasu hanyoyi tukuna
Ha, Eh, a nan karo dai muna da wasu abu a nan malamu a wasu daga ciki suna da wasu abubuwa da suke ɗan gagarewa wanda wannan ɗin in aka tsaya za a bi hakiki al'amari yadda sunna yake gaskiya ba fa ba ba shine sunna ba na yanayin da ake mu'amalantar shugabanni
a misali mutum zai iya zuwa ayi ya ce kamar haramun ne ayyana sunan babu ko da ce ya yi a'a ayyana suna wannan maslaha ce ai ai ba ba wata na kuna nan ku na faru suna makar ba a ayyana suna wannan maslaha ce usulubin qur'ani za ka bai cika ya ayyana suna ba amma da amma da ta kawa ba ya ce abu na abu ba za ta iya kamawa za ta iya kamawa sannan shugaba nan kaga kaga ba fa zai zo ya ce mana dai wai bijin sallah ba ita bijin sallah kaga ai manzo ya shiga hurumin ubangiji kuma dama dan wani ne muke mishi muke mishi da'a ba dan Allah ba to zaki ta umarnin ubangiji za mu fito mu inkari za mu fito mu inkari to kuma akwai abin da za ka gani shi kuma abun a shi dai ya bude ya- wato shi ne sahalewansa ne aka bude wannan abu amma kuma shi ba shi ke yi ba to wannan zaka inkarin abin ka ce a a wuri kaza a wuri kaza mun ji labarin an bude gidan karuwai ka inkari ka ce wannan haramun ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba kuma wajibi ne inda ba shugaba a wurin ba kuma ka ka dage ka ce wajen da ka kira sunan shi har zage shi sai ka bai sanar da aka haɗu akwai hali- akwai abubuwa dai da yawa wanda maratib ne shi kashi al-inkar din inkari maratib ne wataƙila in muka zo mara minkum munkaran a a sharhi na ibnu Jarir al-hanbali jami'ul ulum wal hikam inda da rai da rabo za ku ga abin da malamai ke faɗa wajen maratibul inkar wasu abubuwa ana haɗe su sosan gaske wa yadina bin nasihati lil umma kuma sun malamai wasu ahli suna suna yin addini da yi wa al'umma nasiha nasiha abu ne mai fada suna suna tsantsanta musu zuciya suna yin abin da ya kamata nasiha ma al'umma idan abin da kina alkhairi ne ka faɗa mata abin da na sharri ka faɗa kanta ita na ويعتقدون معنى قوله المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا kuma suna kudirce fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'mini ga mu'mini kamar yini ne sashi na karfafa sashi da haka suna karfafa sashi ta hanyar ta hanyar yi wa yi wa juna nasiha wa qawlihi da fadin sa masal mu'mina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim misalin mu'mini mu'mini a wajen soyayyansu da jin kansu da kuma yi wa juna wato a, sassauta ma juna kamar sanar jasadi kamar wato jiki ne idan shi ta kame ta udwun idan wani gaba ya- yana kokawa da ciwo ta da'a lahu sa'il jasadi bil humma wa sahar sauran kuma gabobi su ma sai su taya shi wato jin wannan radin masasaran da kuma wato kin yin bacci ya tsane kake yi kawai dan kankare amma duk sauran jiki sai ce to haka mumune suke su ba mumune su ba idan wani abu ya taba wasu wani mumuni shi daya to sai zama mun ji a jikinmu kamar a jikinmu ne sannan kuma wannan ya hana mu bacci da sauransu Ah, to wannan shine asalin abin da su mummune suke ahli sunna suke suna suna lazumtar nasiha ma al'umma kaga aka suna aka ce ana lazumtar nasiha ma al'umma to dole mu ce wanda kake ta ka kyautata dole mu ce wanda ya sa wanda ya kuskure ya kuskure dole mu ce wanda ya bi daidai ba ya bi daidai ba daidai ba wannan shine yan wataka ukuwa ta addinin musulunci amma ba wai mun ganshi yana yin kafirci ya ce wai a bashi ba ai kowa lalabe ke cikin duhu a'a musulunci lalabe da ake cikin haske sai da kowa ya zawo ka cikin hasken nan in ba haka ba to kaga ba zai zama an yi daidai ba wa ya'muru bis sabri 'inda al-bala kuma suna umarni a yi hakuri yayin da aka samu jarabawa wa shukri 'inda raha kuma suna yin umarni cewa ayi gum ma'ana ta'ala godiya lokacin da aka samu yalwa wa riba bi murdi al-qada da kuma a yarda da wato ah, hukunci da ubangiji yayi mai daci kadara da ubangiji yayi mai daci to a yarda da kadara wai da'una ila makarimil akhlaqi kuma suna kira zuwa ga kyau- kyakkyawan dabi'u wa mahasin a'mali kuma suna kira zuwa ga kyawawan ayyuka wa yataqiduna ma'ana qawli kuma suna kudurci ma'anan fadin sa sallallahu alaihi wasallam akmalul imani imanan ahsanuhum khuluqan mafi wato eh, cikan mu'minai imani shine wanda yafi ko yafi su kyawun wato dabi'a sai mu tashi a- a wayan duhuna Hmm. to kanga wannan shine shine musulunci amma ba wai abin da su wasu ke cewa kawai mu ta yi ma juna kara ba a daina yi ma juna ga- a ba- a ba- ba juna a- a- a je- a- a yi ma juna wa'azi wanda kuma haka wani abu ne mum- mummuna da eh, suke son su kawo wanda babu shi a cikin addini na shafi ne za mu tashi a cikin tajib tauhid mufid eh eh eh ai al-marsus shine wanda suke wani cikin wani haka naka yazo al-marsus eh to ai shine wannan ya ba qur'ani shine wato wanda yake cikin wani cikin wani kaman bulo haka shafi na nawa ne التوحيد في النهار المقريزي مم.
والأكثر في وقت القرآن مم.
هو دراسة القرآن مم.
جمعية من العلم نعم
في تأثير على الأمر لأن أمي baka nan ko wal abu fi waqti qira'atil qur'an abin da yafi lokacin da aka san qur'ani da biyatul qalbi shine takarwar zuciya yayin da ake karatu din zama kana da zuciyarka a halarce wal himmatu ala tadabburi kuma yayi himma akan tadabburin qur'ani ita kokari sai ya fahimci ma'anar qur'ani kar ya dinga kawai karatu kawai inda da haramu miki a'a yayi ya ta kokari wajen ya fahimci ma'anar qur'ani wal azmu ala tanfidhi awamiri kuma ya yi azama akan wato nafaza umar da Qur'ani ya masa ya zama a sama wannan a'azam min jami'ati qalbi man ja'ahu kitabun min as-sultan ala zalika ya sami yafi tatarwan da zai samu tare da Qur'ani da kuma ya tunani kan ma'anarsa ya bi akan tatarwan zuciyan wanda wani wani wasiƙa ya zo mishi daga wani shugaba haka idan misali aka ce yanzu yanzu Tinubu ya ba mu wasiƙa mu mutatin bulama za tabbatar maka sai an yi wani gayya a ce malam malam malam malam zo mu karanta wannan abin kowace sadara sai an tsaya an ta tunani me aka me yake nufi a wurin sai mun kwakwance shi tukuna to to ya ka tadabburin qur'ani wannan yafi akan wanda wani wasiƙa ya zo masa a a- daga wani wanda ke sarki ko wani mai mai- mai daraja Eh, da zamu san shi ba wa haula'i ko malam cewa haula'i waɗannan su malam a, wato ma- masana Allah wanda su suna bautan Allah ne akan akan wato yanayin lokaci lokacin da yake an karanta musu idan lokacin sallah ne su sallah lokacin kwa- lokacin eh, zikiri su zikiri lokacin sada zumunci su sada zumunci lokacin dubiya su dubiya wanda suke bauta ma Allah akan ribatin kowane lokaci da lokacin da ya dace da shi kuma ahlul ta'abbud al-mutlaq sune ma abota bautantaka wacce take mai kamala fi al-mutlaq ay al-kamil wal asnaf allati qablahum wato wa sauran gungun mutane da suka zo gabanin su ahal ta'abbud al muqayyad su masu bauta ne wanda suke da bai annabi bai cike da wasu da wasu abubuwa su kadai al muqayyad suke yi fa mata kharja aduhu an al far'i fa mata kharja aduhu an al far'i ta'allaqa bihi al ibada wa faraqahu daga daga zaran wato a ɗaya daga cikin su ya fita daga reshen da ya ya rike na ibada din wa faraqahu ya bar wannan reshen da ya kama ya rike yara nafsahu ka annahu qad naqasa wa nazala an ibadati sai kaman wani shi ya tawaya ya gushe daga asalin bautar sa misali shi wanda yake ganin shi bautar Allah kawai shine kare ta kansa ita tunanin Allah irin su bayan nan daga lokacin da kace ya bar wannan abu sai ga kaman shi ya tawaya ya tawaya fa huwa ya abudullah ala wajhin wahid wannan za ka same shi yana bautar Allah ne akan fuska daya wa sahibu ta'abbud al-mutlaq amma shi wanda yake bautar Allah a mai tafi kamala laisa lahu ghardun fi ta'abbud bi'aini shi bai da wata manufa na wata bauta guda daya wanda zai fifita ta yukthiruhu ala ghairi wanda ya fifita wannan bautan akan waninsa bal gharaduhu tatabbu'u mardatillahi ta'ala abin da yake bukata manufansa shine wato ya dinga bibiyan yardan ubangiji in ra'aita al-ulama ra'aita ra'aitahu ma'ahum in kaga malamai zaka ga shi tare da su kaga a lokacin neman ilimi zaka zai zama ya tare da malamai waka zalika fi dhakirina in ana magana masu zikiri wal mutasaddiqina kuma sadaka wa arbabil jami'iyya da masu tataruwan zuciya masu tunanin ubangiji zaka samu wannan mutumi ya tare da su wa uqufil qalbi ala Allah da wanda zai zama ya takarkar zuciyarsa yana tunanin ubangiji fa huwa hadha al ghidha to zaka yana tsaya tare da su fa huwa hadha al ghidha al jami' lisair ila Allah fi kulli tariq shi to wannan abincin wannan abincin shi ne yake tattaro mafi tattaruwa wanda tattaro maka dukkan wasu abin da zai haɗa ka da ubangiji lissa'iri ila Allah ga wanda ke tafiya zuwa ga ubangiji fi kulli tariqin a kowace a kowace hanya wal wafidu alaihi ma kulli fariq shine zaka same mu irin wannan tafarki a yana tare da kowace kungiya kowace kungiya yana tare da ita zaka ga shi na kawo zama wato misali Abubakar Siddiq ma zan kawo gashi ma ya kawo yace wa astahdiru huna hadith Abi Bakr as-Siddiq abin da zan halarto maka shine hadith Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa qawlan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hudurihi da lokacin da manzo Allah ya faɗa lokacin da yake Abu Bakr yana wajen hal minkum ahadun at'ama al-yawm miskinan a cikin akwai wanda ya ce da miskini qala Abu Bakr ana qala hal minkum ahadun asbaha al-yawma sa'iman a cikin akwai wanda wato yawa ya gari yana bi azumi qala Abu Bakr ana قال هل منكم احد عاد اليوم مريضا اقول لي يزي يتي اي دوبيا يوم قال ابو بكر انا هل منكم احد تبع اليوم جنازته قال ابو بكر انا اقول لي يبي جنازه تي ni kaga abu ya bi ya shigo ta kowane kofa shi sadaka sai zama ya fi kowa kuma in ka in masu sadaka masu sadaka ne ya ciki in masu ibada ne yana ciki in masu neman ilimi ne fa kana abu bakar a'lama na inda Abdullahi da Mas'ud to da haka wannan shine abin da shi ibn qayyim ne yake magana هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل قال ثنى يغنم بن سالم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه manzala ta sama ya zama wata yana tare da a cikin jama'u daga cikin sahabbansa fa qala ce man sama al-yawma wa ya azmi fa qala abubakar ana qala man tasaddaqa al-yawma wa ya sadaka qala abubakar ana man ada al-yawma maridan wa ya jubiya qala abubakar ana faman shahida al-yawma janaza waye halarci janaza yau qala abubakar ana qala wajabat laka yani aljannati aljanna ta wajaba gare ka wa yaqdam bin salim mala ce yaqdam bin salim wa in takallama fi tukallima fihi duk da akwai magana akan sa lakin tabahu salama ibn wardan sai da salama ibn wardan ya ya mushi taba da abu da ake da shi na magana din babu laifi sun tashi walahu aslu sahih da madan ja numfashi a sauran wuraren sai mai za mu karanta sai wane ne ta'alimu? ok to to yawu yawu suna fadul bida na za mu tashi ya suna na shehu usman
جرت عليه الأحكام الإسلامية
wannan kai baka da mun kanta wannan wajen wannan fa in kulta a kuta shi ibn fudi ke cewa yana magana akan imani na ama mutane ce fa in kulta idan ka ce hadha an-nazar alladhi yajibu 'ala al-mukallafi mukallafi wannan bincike da aka ce ya wajaba akan dukan wani wani wani baligi ya bincike ya san Allah tukuna wannan wajibi ne fi qaulin fi qauli man yaqulu bi wujubi a maganan wanda yake cewa wajibi ne hal huwa ala tariqi al-ammati aw ala tariqi al-mutakallimi wannan ana maganan akan a bisa tafarkin amma mutane ne ko kuma a bisa tafarkin wato mutakallimai masu ilmin kalam qultu sai na ce maka in ce maka fal jawabu annahu ala tariqil amma ce amsa anan shine wato yana kan tafarki na na- yana kan tafarki na amma mutane la ala tariqin takalimin ba akan tafarki na ma'al kalam ba qala shaykh sunusi fi nur sa'ada shi shaykh sunusi yana cewa yishtaratu ma'rifatu an-nazari ala tariqil mutakallimin wani sharadi ne a wato mutum ya ya san binciken da zai yi na sanin ubangiji akan tafarki na ahlul kalam mun ga maganar nasa ko wannan magana ce wacce take ba mai kyau ba kaga shi Usman bin Fodi ya ma fara masa rikicin kafin aje ko ina ah wa fi sharhi al-kawkab li suyuti as-suyuti a cikin sharhin sa yake cewa qad kana shaykhu Diyauddin al-Qarni lahu lihiyatun tawila ila qadamayhi yana da wato yemu mai tsawo har da ya kai har har wato kafafuwansa fa idza rakiba tatafarraqu firqatayn idan ya hawo abin hawa sai ya rabi biyu fa kullu marra a'udhu min al-awami yaqulu duk wanda ya ganshi daga cikin amawa yana cewa subhanal khaliq sarki ya tabbata ga mahalicci fa yaqulu sai ce ashhadu anna al-awama mu'minuna bin nazar ce to yanzu na yi imani cewa lalle ama mutane sun yi imani da da bincike irin nasu la'annahum yatadalluna bis sana'ati 'ala as-sani' saboda suna yin bincike da aikin halitta da shi wanda ya halitta da ai kaga wannan gemu da suka gani sun ga wani halitta ne da suka gani su kada kaje suka mai da shi zuwa ga wanda ya halitta da wannan inda kenan cewa su san Allah kenan wannan an fahimci fikihun sa eh an fahimci ba fahimci fikihun sa ba yayin da misali kaga wata dabba mai girma mai ban mamaji a halittar ta sai ka daina kallon wannan dabban wannan ganin sai ya zama ya ƙara sanyawa ka imani da Allah wanda ya halicce shi inda ai abin mamaki shine wanda ya halicce dabban to kaga anan sai mai da maka kai tunanin cewa ilai akwai wanda ya halitta to shi kaga amawa suna iya fahimtar ubangiji ba tare da hanyar mutakallimin ba kawai duk yanda suka samu ibn fujin na magana yanda suka sami wani sanin ubangiji ko ta yaya ya- a nasu hanyar to shikenan wanda za ka ga kawai ta yanda ya san ubangiji shine a wani ikon ubangiji da ya nuna masa lokacin da yake a sahara yana yake jin yunwa kawai ya roƙa ubangiji ya bashi wani hanya da zai ci abinci ko sai ga Allah ya bashi kaga wannan sai ce lalle akwai ubangiji to ibnu Taymiyyah na cewa wannan hanyar kawai ya ishe a wajen ami ya zama ya shiga cikin masana Allah a hanyarsa amma ba wajen da a ce wasu ya sani akan shiga shikai na mutakallimun masu ilimin kalam din nan ba masu ilimin falsafa ba ba akan wannan abin da nasu ba sabanin shi shi shi sunuci da yake cewa yushtaqu ma'rifatu nazari ala dhalika mutakallim wannan ra'ayinsa da ya kawo da kaza kaga ibn Fodi altafansa yana yawan masa raddi sosai musamman a wannan ihya usuna da kuma kisul afaf malai ce intaha bayanin tariqis sunnatul muhammadiyya ya kare bayanin hanyar sunnar ma'aiki fi babul imani a babin imani min jihati usuli ta bangaren usul din sa la min jihati furu'i ba ta bangaren wato rassan sa ba Allahumma waffiqna li ittiba'i sunnati nabiyyika Muhammad Allah ka datar da mu wajen bin sunnar ma'aikinka annabi Muhammadu bijahi indaka sai ce wai da- saboda alfarmansa da girmansa na kamar yadda muka sha faɗa wani hadisin da suke kafa wutar ce ba yi da ƙarfi a wannan so in ko da watakila yana tsammanin hadisin ya tabbata tunda galibi malamansa sun sha kawowa yana ganin hadisi ya tabbata ce amma ba ba hadisi bane wannan ba a cewa dan alfarman ma'aiki Allah yi min kaza ba a faɗan wannan eh eh sai dai a bincika sai a bincika Ah, ya- ina kallakali ya kawo daga asibiti eh a shi a siyuɗi ne ko wannan siyuɗi ne siyuɗi ne yayi wannan ai siyuɗi ne ya na kalli yayi a yana da cikakken sunansa siyuɗi yana da littafai da yawa ne in kuka bincika za ku ga za za ku ga abin da yanzu dai bai bai halarta mu ba littafin ma ke magana ai siyuɗi kusan shine shine mai umul barahin shine mai al-wusta al-kubra al- al- as-sughra duk kusan aqidinsa na sha'ira kusan duk littafansa ake karantawa aƙida ta sunusiya da sauransu aƙidinsu ake karantawa kusan shi ne aka narke mana shi aka gyara mana shi a matsayin kawai bi aƙidan ce to shi a wajensa shi dole kowane hali yanzu duk masu fito tafiyan nan a wajen nan shi a wajensa duk wanda bai imani bai san Allah ba ta hanyar mutakallimu da shi imaninsa bai ba sai kaga wannan rutuwa ya kafa mutane kenan ya kafa kowa kenan Idan kawai da ayoyin ma- da ayoyin a so dan ka kawo ayi duk wani ayi takalidi kai shi da a gaya maka di wani di yayin da kaga fara abu to akwai wanda ya fara da shi di yayin da a kawo wani ka'idojin ne duka cewa na so akwai maganar wajibul wujudi akwai kuma akwai kuma shi wanda yake haliki ne sauransu sai duk wanda kuma ba wanda ya kai ka wannan hujja shine za abin da za ka yi Muhammad Abu Dawud na kawowa wani hujja ya wasu shi saboda Allah ya faɗa saboda Allah ya faɗa wannan shine hujja amma ba wai- ba wai dole sai an bi kaida ta mutakallimin ba wallahi ha a ciki har yanzu akwai abin da za ka ga har yanzu ba a gane ba wani abun ana sa bayani ma ba za a gane sai ta'alim ko a shi mutum ne
in ashi mutum gari ne gari ne
a yayin
wallahi ne ya a dai da nan dai afirka afirka nan eh na ni da wancan banganta ba kawai wata na wata na sa- na samu ta'alimu ta'allim am Muhammad ya dan dawo da mu bayan wancan satin ina ganin zamu da- akwai dan bambanci na nusa har wata ma akwai bambanci na nusa wancan wancan bambanci da muka kawo Eh, wannan eh, wancan baitin duk da shi anan to makaranta je tun dama wannan baitin asali wasu daga cikin eh, eh, malamai suna ganin ta dace ne ta zamo a cikin wannan wannan bijiddillah bijaddi kullu mujid mujiddin ko kullu kullu majidi aka cewa kullu mujidin ko kullu majidi fa hal jaddun bila jiddin bi mujidi fa kama abdin yaqum maqama hurin wa kam hurin yaqum maqama abdin bari mu karanta sai mu sake dawo ku ji yaran rakin anan da muka ce ah, wa man qara al baba walaja walija wa qila bi qadari ma tata'anna tanalu ma tatamanna gurgurdan yanda kai ta kai ta kwazo kai ta abubuwa wajen ka samu makanka wani abu da kake bukata za ka samu abin da kake buri to sai na ce yahtaju fi ta'allum in ka ji lil bina'i lil lil ma'lum kace yahtaju fi ta'allum wa tafaqquh ila al jidd thalathatu ilmu shine fa'id kaga haka yi muku dabbi ko haka yi muku wasili sai ce thalathatu mutane guda uku yahtaju fi ta'allum wa tafaqquh suna bukata yayin koyo da fiqhu ila al jidd zuwa kokari zuwa ga kokari da yin nuna wato bi abubuwa a sannu a sannu da masu kokari sai zama talatin shi ne fa'i an kuma karanta shi da kuma galibi an karanta shi da haka bina wa lil majhul da ce yuhtaju fi ta'allumi wa tafaqquhi ila al jiddi ila jiddi thalathatin ko ila jiddi thalathati sai zama mudafun wa mudafun ilayhi kun gyara wurin wato eh sai sai ka- kaga ana abin da kamar shine ana bukata a lokacin da mutum ke neman ilimi zuwa ga kokarin mutane uku kuma zuwa ga kokarin wasu mutane uku in ka cire wannan eh, wannan abin ila jiddi salatatin ko ila jiddi salata zuwa ga kokarin waɗannan mutane guda uku shine zai gaya maka kowane dai ya zo da shi yuhtaju fi ta'allumi tafaqquh ila jiddi salatati ko ila jiddi salatatin in kuma inda mu namu nan muka karanta ne shine yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquhi ila al-jidd thalathatun shine fa'id abin ci abin nan abin da yake magana dai yayin da kake neman ilimi kana buƙatar kokarin mutane uku dole wani kaman component na na wato jiddin naka yi amfani al-muta'allim ana buƙatar dalibi dalibi dole a samu dalibi a cikin a wurin neman ilimi kuma dalibin ma bai kokari wal abu wal ustadu da malami dole a samu malami mai kokari wanda zai je nazari ya zo ya kasar da abin da yake ɗalibin zai amfana wal abu kuma ana buƙatar kokarin mahaifi in kana fil ahya in yana daga cikin wanda suke a raye suke kula da yara shi ɗalibin ina haka kaga ba ka gana waka lokaci wai ka ɗauko- ka turo yaron ka neman ilimi kuma ka je ka sake shi musamman a wannan zamani da yanzu ba zai yi ka ce zai samu ilimi a haka ba dole ka taimaka mishi to anan ne za ka ji ah, wasu suke kawo baitin bijiddin labid a wata a- o- mummuna mu yadda ya zo da shi bijiddi ko bijiddi labijaddin a gacin labijaddin labijaddin kullu muji- kullu mujiddin haka ya zo da shi naku fa hal jaddin bi la jiddin bi mujdi fa kama abdin ya kuma maqama hurrin wa kama hurrin ya kuma maqama abdin bari mu karanta shi inda ya kawo sai mu- sai kuma mu kawo rabuwa cewa bijiddi da kokari na la bi jaddin ba wani girma ko wani iyaye da nake da shi ba kul kul kullu mujaddin duk wato la bi jiddi kulli mujaddin ba da kokarin wani mai kokari ba la bi jiddi kulli mujaddin bi jiddi da kokari na ne zan- wato zan zan sami wannan ilimi din la bi jiddi kulli mujaddin ba da kokarin wani mai kokari ba an bamce da aka kan tashi a farko fa hal jaddun wa- shin wani wasu masu girma a gidanku za su amfanar da kai bila jidin ba tare da kokari ba bin mujidi wanda zai maka wani amfani fa kama abdin nawa nawa aka samu bawa saboda kokarin sa ya ku maqama farnin sai ya zama zai zama makwafi na yantacce saboda kokarin sa wa kam farnin nawa nawa aka samu bawa yantacce ya ku maqama abdi amma sai kaga ya koma ya zama matsayi kamar na bawa saboda rashin kokarin sa ke ba kun ban zo da farko wanda shi na farko na biyu kuma shine bijiddin la bijaddin kokari ne ake samun ilimi la bijaddin ba tare da wasu wasu masu girma ba kullu majidi ake samun dukan wani girma kullu majidi ba mujiddin ba kullu majidi sai da kullu ne ya kawo shi sari bamma fa hal jaddin bi la jiddin bi mujidi ina ganin akun bambance bambance Mm. a a inda kanta shine bijiddin la bijiddi kullu mujiddin shine wato bijtihari la bijiddi ghairi min mujiddi min aba'i au da sauransu.
ana kyau ne ku daidai A kowane ya yi, kowane ya yi, duk wajen yi ne, za a iya karanta shi. Sai dai za mu koma asalin inda ya ɗauko shi to wannan kuma inda galibi bai jin kama ai ba nashi bane. Mun ka samu baitin a wasu wuri a wani wuri wanda kuma akwai kawai da yanayi ne bai bayi ba mu bincika shi sosai. Zai kaɗan canza wani lokaci, ya kaɗan canza ɗan harafin nashi. An shada ne a Shekul Imamul Usab Sadiduddin Ashirazi. Ah, ma- wannan malamin nawa ya karanta min wannan waki din rahmatullahi alaihi lil imam shafi an ce ne imam shafi ne al jiddi jini kullu amrin shasi'in wal jiddu yaftahu kullu babin mughlaqi wa haqqu halqi allah bil hamdi mar'un ذو همة يبلى بعيش آه، بعيش ضيق ضيق ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق لكن من رزق الحجا حر- حرم الغنى ضدان يفترقان أي تفرق الجد kokari wajen neman ilimi yudni kulla amrin shasi'in shike kusanto maka da duka wani abu mai duka wani abu mai wahala mai nisa ilimi da yake nesa da kai ce da ce su ke kusanto maka shine amrin shasi'in ay amrun ba'id da ilmun ba'id shi ilimi kokari shike kusanto maka da shi wal jidd shi ba kokari yaftahu kullu babin mughlaqi shike bude maka duk wani kofa da aka kulle maka wa haqqul khalqillahi bil hammi mafi cancantan halittar ubangiji da su zama sun yi kokari shine imr'un wani mutumi da zohi mutum mai himma yubla bi aishin qayyiqin wanda za a jarabce shi da rayuwa rayuwa mai kunci saboda neman ilimi da yake yi to amma kuma ya samu abin da yake bukata wa min ad-dalil ala al-qada'i wa hukmihi daga cikin abin da ke nuni zuwa ga hukuncin ubangiji da da wato zartarwansa buksul labibi shine kaga wanda yafi kowa wayo shi kuma yana cikin kunci bai da kuɗi wanda yafi kowa iya kasuwanci da sanin zaraka yadda ake kasuwanci daga shi bai da kuɗin kuma wa tibu aishi al-ahmaqi amma shi wanda bai da kuɗi wawa ne ma yana da bauta amma kuma shi da ubangiji ya bashi riba eh lakin marzuq al-hija amma shi dai wanda aka bashi hankali da zarangwada hurimal ghina sai kaga shi ma duk da aka an an haramta mishi a a wato wadata widdani yaftariqani ay yatafarruqu sai dai kuma abubuwa ne muku wato ke ba su kishin juna sun kuma sun sha bamban iya shan bamban suna da bambanci sosan gaske don haka ko da an baka ilimi ba baka wasu alatu na duniya ba to sai kaga kai aka baka rabo mai mai yawa shi wanda aka bashi kuɗi shi ba bashi a to fahimta ba kaga wanda kuma shi aka ranta mashi abu da abin da yake magana da shi ne anan da himma da shi ke mai ilimi shi ne taimaka mashi ya dawo mashi da ya zo mashi da da wannan wa mushittu li ghairihi kuma an an ga an bani wani waƙe wanda ga wani Imam Shafi yace tamannata an tam an tumsiya faqihan munadiran bi ghairi ana'in wal junun wal junun funun wa laysa iktisabul mali duna mashaqqatin tahammaluha fal ilmu kayfa yakun ce kana burin ka samu ilimi ka zama ma- mai mai- mai ilimin fiqhu munadiran kuma mai bincike akan ilimi bi ghairi ana'in ba tare da kawo hada kanka ba wal jununu fununu yace aiko jahil aiko wato rashin hankali fanni fanni shi ma wata gamina sai ya ce maka wato wannan abin da mutum yake yi rashin hankali wani taktisabul mali duna mashaqqati ba a samun dukiya ba tare da sha wuya ba tahammaluha wanda mutum zai dauki wannan wahalan ya goya fal ilmu kaifa yakun shi ma ilmi ya zai same shi saboda haka wato anan yana nuna maka neman ilimi akwai kayoyi sosai a cikin dole sai an yi hakuri sai yake cewa wa qala abu tayyib al-mutanabbi abu tayyib shi al-mutanabbi ahmad ibn husayn ya rasu 353 bayan hijira 354 bayan hijira ya daga cikin eh mutanabbi wai wasu na cewa saboda mutanabbi saboda kamar yana yayi da'awa ma shi Allah mushi Allah ta waka ne ai Allah ya masa waka ne iri sosan gaske kusan in ka ceto su irin su imul qais lokacin jahiliya to kuma aka wajen shi ma sai da albaltai inda Allah ya masa waka ai musulmi ne ba musulmi ne lokacin ya daga cikin ya daga cikin ya daga cikin mawaka na na al'asul abbasi abu qayyib al-mutanabbi da hamsin da hudu ce wa lam ara fi uyubin nas aiban ka naqsil qadirin ala tamami yace ni ban ga wani aibi a cikin aibobin mutane ba wanda ya kamata a ce ya fi kowane aibu zama aibi ka naqsil qadirin ala tamami akan tawayan wanda suke da dama su cika abin da za su cika masa ka cikawa kana dama ka karasa ilimi kai ilimi ka ki karasawa ilimi din ka kana dama ka littafi daga bango zuwa bango kasa karantawa to wannan ya fi zama aibi ka fara abu kuma ka kasa karasawa to wannan shi abu tsayi mutum ne na ganin wannan abu ya fi zama aibi eh mu tsaya anan ko eh mu tsaya anan insha Allah eh ta mutu ka zo da wancan da wani littafin naka ne saboda an duba ko da dai yau mu dan ja numfashi da yawa ko akwai wani abu da za ku ake za ka tare ba da shi a kan ta wannan din a shafa ina za mu tashi na'am تبقى المتعلمين بنبوة العلماء الربانيين نعم يتي منه يتي شهرة الشهرة لا تستلزم العلم دائما ita shuhura ba ita ce take lazanta ilimi ko yaushe ba shuhura ba ta lazanta ilimi ko yaushe don kaga wani ya kowanne ya fi kowanne malami shuhura kaga wani malami ya fi kowanne sauran malamai shuhura ba shi na fi kowa ilimi ba da ta za ka ga lokacin su shek bin bas da yake 'yan duniya suke damuwa da suke kulawa da duniya da media ya zama malam da aka fi jin wa'azin shi ne a yusuf ibn abdul qardawi to kuma ba shi bai fi kowa ilimi ba a lokacin ba ba akwai wanda suka mishi ilimi suka dama shi ma to da anan ba za ga akwai wanda za ga ya shahara za ga wani ya shahara da fuka hat kawai ka ba ba da ba dariya Allah ba shi ne yana da ilimi ba eh wannan shi yanzu mai comedy yake yi kawai shi yaqulu man la yadriku haqa'iq al-umuri da yawa wanda ba su ba su fahimci hakikan al'amura yadda suke ba yana tsammanin suna tsammanin cewa annan shuhara cewa shuhara taltazamu al-ilma da'iman ita take lazimta ilimi fa idza ishtahara hadha al-muntasib lil-ilmi idan aka samu ɗaya daga cikin mai sanan ta kasu da ilimi sun shahara wa da'a siyatuhu kuma wato ambatan sa amansa ya ya barbazu wa wannan al-ghumru sai wanda yake shi sabon shiga ne a ilimi sai ya tsammani anna zalika inna ma kana bi sababi sa'ati ilmi saboda yalwan ilimin sa ne warsu qadami da kuma wato tabbatan wato tsaiko tsaikon sa tabbatan kafan sa ilimi wal amru laysa kadhalika ba al'amru ko ba haka yake ba fa qad yashhiru amruhu ana iya samun mutum lamarin sa ya zama ya shahara wa yanta shiru khabaruhu kuma labarin sa barbazu wa yuqbilu alayhi al'amma ga maganar mutane su karkatan masa wa yaqsiduhu al-qasi wad dani a sami na nesa da na kusa duk suna zuwa wajensa ma kalci ilimi amma sai ka samu ilimin nasa kaɗan ne wa ba alti bi ba'ati da kuma wato sirantan asalin hada ta da ilimi ba ta da yawa wa rubama ya kunu yakunu ma'ahu fil balad al wahid alim mutadalli'un fil ulum wa qila ma a sami a gari daya a anguwa daya wani masani wanda yake shakundum da ilimi mutafanninun fi aqalil al ma'rifa ya ya wato wani wannan ce a dukkan fannonin ilimi akhidun min kulli fannin bi nasibin wahid kowane fanni yana rike yana rike da wani kaso mai tsoka lakinnahu khamilu dhikri sai dai ambatan sa ambato ne wanda yake yankwani a yankwani ba a ambatan sa ghayr ma'ruf ladan nas ba ma san shi ba فيكون له نصيب من الصيت و- ولا قوة في الشهرة sai ya zama fala fala yakun lahu nasibun min as-sif sai zama ba ya da wato amo a garin wala quwwatun fi shuhura kuma ya zama ba ya da shuhura wannan malam gashi anan a can ya kawo misali da ake kafawa tsakanin Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan da shi da Rabi'a ibn Abi Abdurrahman Ra'i daga cikin duka wannan malaman Malik ne shi Abu Zinad musamman ruwaya da yake ruwatowa daga Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmus daga Abu Huraira wannan shine silsila zahabiyya ta Abu Huraira to sai zama sun yi rayuwa da shi da Rabi'a su bi a lokaci daya to amma jama'a suka fi karkatan Rabi'a su Abu Hanifa da su- in suka zo da ya zo sai ke cewa a- a- da na zo Madina sai nake cewa to ya aka ka kafi shi ilimi amma kuma shi ya fi ka ya fi ka ya fi ka jama'a to shine sai ke cewa wai hak a kaffun min hazzin min hazzin khairun min jirabin min ilmi ce a kawai dai rabo wanda Allah ya bashi rabo to kaga bambanci su amma su biyu amma kaga su su masu ilimi ne kawai shi wanda ya fi ilimi to mu yanzu wani lokaci ma ana samun kaga shi wancan bai da ilimi amma ya fi jama'a shi ne ilimin kuma kaga dai an bauɗe an bashi wuri kaga shi kamar shi shi- mutum ɗaya ne ko biyu suka samu ilimin sa mu a wani lokaci ana samu amma su a ta lokaci sai dai an ce wani ya fi wani ilimi kamar Allah ibn Sa'ad da Malik da yawa malamai har daga cikin akwai alamai imam malik su imam shafi suna cewa lalle misali imam malik ne to amma dalilin shi bai samu alamai ba da haka sai ilimin sa bai bar su kamar ilimin imam malik ya bar su ba to akwai wannan za ka ga in dai magana ilimi ne kai a ce wani ya fi wani to amma shi wancan ya fi shi rabo da haka shora wannan ba ita ce take kawo ilimi ba koyaushe wannan in kun duba cikin ah, cikin cikin wato ah, hashiya za za ku ga abin da shi malik ya kawo malam to shi malamin tafsiri wane ne sai shi ne sa.
a'a wannan bidiyo ne faqih ne ga ɗalibansa na sa Abdullahi bin Wahab faqih ne tafsiri kamar ana kawo a'a dama duka mallan mallan sa tafsirai amma dai faqih za ka sa shi ce wa haka amsalatu min ahadath at-tarikh ce gashi bari mu kawo maka wasu lokacin misalai a tarihi da ake da shi to kuma bar shi mu kawo bar misalan ko to da ne lokaci da ga mu ba- mu yare sai mu kawo ku shiga dan zai kawo wasu misalai da wasu magabata da ake da su Allah ya ba su ilimi amma kuma ɗaliban nasu ma kalilan ne wani ma har ya mutu ba za ka ba za ka ji wani har hadisan nasa ba za ka ji hadisan ne kaɗan saboda tun daga sahabbai ma sahabbai nawa suka babu ilimi ba su da yawa wani za ka ga kawai ya yi shugu ya ce a je wajen ɗan uwan shi wani amma mu yanzu za ka ga da zarar an ba da fitawa farar ɗaya mutum ya- ya yi magana wace wani ya maganta maganar da aka faɗa wani an yi maganar kaza to shi ma bari ya raba gaddama wani ya riga ya gama magana ya raba gaddama kan ƙabiyar kaza komai sai ka shi tauna akwai abin da bai kamata a rika barin masu ilimi ba ba kuma ya kamata mu rika tattaunawa ba wani abu sai mu bar mu wanda suka fi mu ilimi sun fi mu sani su su tattauna za ga sai mu bar shi a nan ko eh lokaci kamar lokacin namu ya ja sosai takwas da wani abu haka Ko- me yake yi kanta ba a shafa mu bashi sai baya zuwa sai a kama jana'is ne a da to to ja shi dan kadan sai mu wannan ka zo da kamun jira'i su kai? a kamun jira'i na shekul albani malice taniyar na biyu mamin musulmin mamin musulmai ne babu wasu daga cikin musulmai guda biyu ya mutu da kuma talatatun min alwalad za za a sami wasu yara su guda uku da za su karasu lam yablughu hinith hinith hinza ba su balaga ba illa da khalafahum Allah wa abawayhim aljanna sai Allah ta'ala ya shigar da su aljanna saboda hakuri da suka yi da su da iyayensu bi fadli rahmatihi saboda falalar rahamarsa qalu qala sai yace wa yakuna ala bab min abwab aljanna za su zama su annan yaran za su zama sun shiga cikin ɗaya daga cikin kofar aljanna fa yuqalu lahum sai a ce musu udkhulul janna ku shiga aljanna fa yaqul zasti hatta yaji abu abu abawaina abawana ko haka yake na'am wasu iyayenmu sun zo hatta yaji abawana haka fa yuqalu lahum udkhulul janna antum wa abwakum fadl rahmatillah shi da ku je ku shiga aljanna da ku da iyayen naku saboda wato failan rahmar ubangiji قالت أخرجه النسائي النسائي رويته والبيهقي وغيرهما عنه وسنده صحيح على شرط الشيخين wannan duka an an yi hakuri ake magana wannan ah, yana da alaka ne da hakuri mutum ya biya hakuri ba kaga wai sabada da abin da ake bukata ba salisan na uku ayyu mamra'atin mazala ce ko duk wata mata mata laha salatatun min alwalad aka samu uku daga cikin yaranta sun rasu kanu hijaban minan na za su zama mata wato shamaki ne daga wuta qalat mamra'a sai wata mata tace wasnani biyu qalat tace wasnani har biyu ma malamai suka ce yana ko ɗaya ma ko ɗaya ma don wannan wannan yana nuna maka cewa uku biyun wato ana dai magana ga wanda ka rasa ka in gai hakuri akhadha kul bukhari wa muslim wa al-bayhaqi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu rabi'an na hudu inna allah ta'ala la yarda li 'abdi inna allah la yarda li 'abdi al-mu'min idha dhahaba bi safihi min ahli al-ard fa sabara wa ihtasaba bi thawabin dun al-jannah to kaga wannan shi zai ƙara fasara maka hadisin baya Allah ta'ala bai yadda ga bawansa mumuni ba idan zahaba bi safihi inda ya karbi ran masoyinsa wanda yake badadinsa min ahli arz daga wanda suke mutanen kasa fa sabara yayi hakuri wa hasaba yana maladan sa wajen ubangiji bi thawabin bai dai bashi wata lada ba dunar janna wanda yake kasa da aljanna kuma bayan aljanna Allah ta'ala zai bashi aljanna akhadna kun nasai yana abdullah ibn amr bi sa'id al-hasan sai mu dashi al-amr ath-thani ko eh saboda haka wannan duk ana magana in an yi hakuri kenan in an yi hakuri mutum ko duk wanda ne yayin da ya rasa nasa to ubangiji zai sakamakon wani hakuri zai bashi aljanna saboda haka wato rashin babu daji amma kuma in aka mai da lamari zuwa ubangiji aka yi hakuri to ubangiji ba zai haramta lada ba Allah ta'ala ji kamar da suka riga mu cikin gaskiya Allah ya kyautata mu in ta zo Allah ta'ala ya kyautata mu in ta zo Allah ta'ala ya ji kan wanda suka riga mutum daga zamanin Annabi Adam har zuwa yanzu iyayen mu da suka rasu wanda suka yi riga mu gidan gaskiya da kakannin Allah ta'ala ya ji kansu wanda suka yi mai tarbiyya Allah ta'ala ya saka musu da alheri kan tarbiyya da suka mana mu da muke da rayuwa Allah ta'ala ya kyautata mu in ta zo Allah ta'ala ya kyautata mu in ta zo اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اجعلنا خير عمرنا اخره وخير عملنا خواتمه وخير ايامنا يوم نلقاك فيه اللهم اعتنا عجلنا في الامور كلها واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين